نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سألوا أول مجلسي لا كرمت للتافة الرسالة ناء الإمام ابن أبي زيد القيرواني rahimahullah a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin indimi islamic trust a nan garin maiduguri yau muna sha takwas ga watan juma'a saniya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya darasinmu na yau shine darasi na 122 ko uku 125 yau za mu tashi daga matsalar kiyamu ramadan salatu tarawih dake mas'ala ce tana da alaka da watan ramadan a cikin watan ramadan ne ake yi wasu malamai suna kawo ta a cikin wato salloli na nafila amma mala ya kawo ya kawo ta a cikin wato matsaloli na babin azumi saboda wannan sallah a cikin watan ramadan ake yi مالك سوى أن تعالى مسا رحمة ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام ثم صلوا بعد ذلك ستة ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر وكل ذلك واسع ويسلم من كل ركعتين ومن قام رمضان wanda ya yi tsayuwan watan ramadan mana ya kiyamun laili cikin dare a cikin watan ramadan imanin yana mai imani wato cewa wannan ibada ce kuma akwai samun lada a ciki yani tasdiqan bil ajr al maw'udi alayhi yana mai gaskata cewa wannan ibada ce Allah ya shar'anta yana mai gaskata mai yarda da ladan da aka yi alkawari akan wannan sallah wahtisaban yana mai neman lada a gurin Allah subhanahu wataala ya yarda cewa wannan ibada ce wanda Allah ya shar'anta yana yin ta ya yarda da cewa lada da Allah subhanahu wataala ya tanada ga wanda ya wannan ibada kuma ya yi dan neman lada da kyakkyawar niyya da ikhlasi muhtasiban ko kuma ihtisaban wannan ya kunshi maganar ikhlasi zai wannan dan neman lada ko wani ikhlasi kenan ba dan ayaba masa ba ba dan nuna gwaninta ba to me yasa kai yadda Allah ta'ala zai masa gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata daga cikin zunubansa da yawa daga cikin malamai irin wannan hadisai suna fassarawa wato zunubai da za a kunkare za a gafarta su ne as-sagha'ir duk da cewa wasu malamai suna cewa hatta kaba'ir da su da ciki amma mafi da yawa daga cikin malamai suna fassarawa da zunubai da za a gafarta su ne as-sagha'ir wannan lafazi ne na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Abu Hurairah ya rawaito a cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama ram man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to shine malam zai iktibasi ba tare da yace manzon Allah yace ba kama lafazi ne na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ibara ta kunshi bayyana hukunci da kuma kafa hujja qama ramadana mana qiyamu ramadan wannan shine wato suna wanda yazo a cikin nassi dangane da sallah na dare da za a yi watan ramadan bayan sallar isha'i da za a yi qiyamu ramadan ko kuma salatul qiyam sunan sa kenan saboda fadi manzo Allah wa man qama ramadan wanda ya tsaya yayin sallah cikin dare a watan ramadan kuma ana kiran wannan wato sallah da salatu at-tarawih ta fi mashahara da mai salatu tarawih tarawih an dogo daga daga raha hutu tarawih jam'u ne na tarwiha ar-rahatu fi kulli marra ma'ana hutu sau daya duk sanda aka zauna aka huta tarwiha ce in kai sau biyu tarwiha ta ne in kai sau uku tarawih a gani to wannan kuma da magabata idan suka sallame suka yi sallar raka'a guda biyu sallar tarawihi za su zauna su dan huta kamar misali yanzu inda ake a cikin sallar tahajjud wani sa'ili idan aka yi raka'a biyu ko uku ko raka'a hudu aka tsaya a dan huta ka gane to saboda hutun da ake yi ka ina aka sallame kafin a ci gaba da sallah to wannan daga nan aka dauko aka kira wannan sallar salatu tarawih sallar da in ana yi ana hutawa a ciki wannan shine ma'ana kuma suna hutawa ne saboda sallar da magabata suke ba irin tamu ba sallar tarawihi da magabata suke ba irin namu ba alam tara wannan su ko kuma a karanta shafi da daya na alqur'ani minti 40 50 an gama sallah to sallar su ba irin wannan bane kamar inda imam مالك يرويته أتكلم موطأ الأعرج إكي سيوا وكان القارئ الإمام لكي يوى متعني جاورنسي أتكلم سلن تراويه يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات زي كرنت سورة البقرة أتكلم ركعة قد تقص أغاني فإذا قام بها في اثنتي عشر ركعة إذا يا كرنت سورة البقرة a cikin raka goma sha biyu ra'an nasu annahu qad khaffaf mutane su ce an musu sauki suratul baqara izu biyar ba kadan ko izu biyar ba kadan to izu biyar din nan ko izu biyar ba kadan idan aka karanta a cikin raka goma sha biyu sai mutane su ji cewa an musu sassauci eh an musu sassauci haka nan sa'id ibn zid shi ma imam mali ya rahoto a cikin muwatta yake cewa wa kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in liman sai karanta surorin da suka suka haura ayoyinta surorin da ayoyinsu suka haura aya 100 wata sura mai aya 100 da wani abu ko aya 100 haka suke karantawa a raka'a yake cewa hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isi min tuli al-qiyami saboda tsawaita tsayuwa har suna wato rike sanda da hannu suna dogara da sanda da kar su fadi a gane yace wa ma kunna nansarifu illa fi buzughil fajr ba za mu gama sallah ba har dab da dab da kiran sallah asuba ana ta buga karatu ana ta buga karatu to sha sa suke bukatar su yi me idan aka raka guda biyu suna bukatar su dan huta saboda wato suna tsawaita tsayuwa liman yana ta jin aya to sha sa ake kira wannan sallah salatu tarawih kuma wannan sunna ce a wannan sallar tarawih sunna ce da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin matsayin ta gurin malikiya mustahabi ne ba a ba sa kiranta sunna domin sunna gurin su ita ce abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawama akai kuma ya bayyana ta وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا أبنا من زعل يدا وما أكنسا كما ينا بيناتا أتكين جماعة تكيام الليل وتر رمضان تمن زعل بايا بيناتا أتكين جماعة shi kadai ke a masallaci ko a gida mafi yawan halayensu to shi yasa suka ce mustahabi ne amma in ka duba irin yadda manzo Allah ya kudaitar man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi yadda kuma sahabbai suka tsaya a kai har ana jam'i a masallacin manzan Allah zamanin sayyidina Umar har zuwa zamanin da ya biyo baya kaga wannan sallar ta cancanci a ce ta kai matsayin sunna wasu malamai masu kija sunna mu'akkada sunna mai ƙarfi an gane kuma lokacin ta ana yi ne ba sallar isha'i bayan tsarawihi tsakanin bayan magarba kafin a yi sallar isha'i sai idan a yi sallar isha'i ne za a yi kiyamun ramadan malamai suka ce wanda ya yi wata na filfilu bayan magariba kafin isha'i wannan nafila ce mutulaka amma ba kiyamun ramadan ba an fahimta ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سما لك بياني يد زأيتا وإن قمت فيه إذا كايت أيوا cikin dare fihi ma'ana a watan ramadan in kai sallah cikin dare fihi a cikin watan ramadan bima tayassara da abin da ya sawwaka raka'a biyu za ka yi raka'a hudu za ka yi raka'a shida za ka yi takwas za ka yi goma za ka yi ko fiye da haka abin da ya sawwaka to wannan fa zalika marjuwun fadluhu abin da ya sawwaka da kayajin nan fa zalika wannan marjuyu marjuwun ana tsammanin fadluhu falalas ba za a ce daga sai kai raka a goma tukuna kafin ka samu lada ba ba za a ce daga sai kai raka ashirin kafin ka samu lada ba duk abin da ya sauwaka kai in kai da kyakkyawan niyya da ikhlasi to ana tsammanin ka samu falalar abin da kai wa takfiru dhunubi bihi kuma ana tsammanin takfiru dhunub kankare zunubai bihi da abin da ya sawaka an gane ta yi mutum ya sallaci raka a talatin amma ba a rubuta masa lada ko ɗaya ba saboda babu ikhlasi niyyarsa ta samu tangarda ta yi mutum ya tashi ya yi tarawihi da raka a guda biyu kacal amma sai Allah ya rubuta masa lada ba iyaka saboda ikhlasinsa to shi yasa malam yake cewa wa in qumta fihi bima tayassara da abin da ya sauwaka abin da za ka iya yi fazalika wannan abin da ka yi marjuhun fadluhu ana tsammanin ka samu faladar wannan wa takfiru dhunubi bihi kuma ana tsammanin za ka kankare zunubanka da wannan din sai maliki cewa ma'ana wannan kar mutum ya takura wa kansa yayi abin da ba zai iya ba abin da za ka iya yi din kada kai sakaci kar ka ci ai ba dole bane abin da za ka iya yi din ka yi kuma abin da ya fi ƙarfinka kada ka yi walƙiyamu fihi tsayuwa a cikin watan ramadan yin sallah fihi mana in tarawihi in kiyamun laili fihi a cikin watan ramadan fi masajidil jama'at ana yi a masallatan jama'a bi imamin da liman ma'ana ya halatta a yi jam'i jama'a su haɗu a yi sallar tarawih a cikin masallaci an gane dalili akan wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga hadisin Aisha da sauran sahabbai a cikin daren watan ramadan mutane suna sallah a masallacin manzan Allah wato daban-daban mutum ya zo cikin dare shi kadai ya fara sallah ya sallah kuma akan samu kamar mutum biyar kamar mutum shida suna jami'i wasu kuma suna sallansu daidaiku kuma ana samun wasu kuma kamar mutum biyar su sa ɗaya gabansu suna sallah jami'i wasu mutum biyar wasu mutum shida ko mutum biyu da ana sallah jami'i daban-daban a masallacin manzan Allah to sai ke cewa a wata na manzan Allah take cewa wanzan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai sallah jama'a suka bi shi aka yi kiyamun laili tare da manzan Allah da gari ya waye waɗanda ba su ba sa zuwa masallaci suka samu labari cewa ai jiya manzan Allah ya yi wa jama'a sallah cikin dare sai jama'a suka karu manzan Allah ya yi sallah da su shara ta uku jama'a suka sake karuwa aka cika masallaci manzan Allah ya yi sallah da su shara ta hudu aka zo aka cika masallaci har wajen masallaci da ana kullum ana samun ƙara ana ƙara samun bayani cewa ai jiya mun manzon Allah ya sake yin sallah da jama'a to waɗanda ba su ji ba su zo ranar farko da na biyu da na uku ba duk aka taro aka zo masallaci ya cika har waje to manzon Allah ya ga haka sai yake fitowa jama'a suna jira suna jira suna jira har suka gaji wasu suna cewa as-salata as-salata lokacin sallah yayi suna so manzon Allah ya fito ya musu sallah as-salata as-salat manzo Allah yana ji duk abin da suke amma ya shiru ya kyale su yayi sallar sa cikin gida lokacin sallar asuba yayi manzo Allah ya fito yayi sallar asuba tare da jama'a to baya gama sallah yana sai yayi musu bayani yake cewa ina sane da ku kun zo kun taru a masallaci har kuna cewa as-sala as-sala duk ina sane da wannan amma da gangan na ki fitowa amma da yasa ban fito ba kar in fito in yi muku sallah in ci gaba da yi muku sallah ina gudun kada Allah ya farlanta wannan sallah a kanmu ko a kanku kuma ya zama ba za ku iya ba a ce ka yi kiyamu ramadana cikin dare farali ne bayan ka sallar isha'i sallar farar lama ya aka yi eh kaga wanda shine wa kana bil mu'minina ra'uf yawa manzo Allah wa kana bil mu'minina ra'ufan ra'ufan wa kana bil mu'minina ra'ufan rahim shine farko ko suratu laqad ja'akum rasulun min azizun alim harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim bil mu'minina ra'ufur rahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne mai jin kai ga mu'minai to duk abin da zai kuntata wa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya san wannan don haka yake fitowa sai yake cewa fakuluhu min al'amali ma tutiqu ku rika daukawa daga cikin ayyuka abin da za ku iya Allah ba zai fasa ba ku lada ba har sai idan ku kun kun gaji kun bari komai kan kanta abu inda kuna yi abin da za ku iya yi to Allah zai ci gaba da ba ku lada saboda kada ku jawo abin da ya fi ƙarfinku to kun ga anan sallah da manzo Allah ya yi tare da sahabbai daren farko da na biyu da na uku kaka ya yi ne a cikin jam'i ya wuce gaba ya yi musu limanci a cikin masallacinsa wannan ya nuna ya halatta cewa ya halatta a hadu a yi sallar tarawihi jam'i a masallaci to da manzo Allah yake fitowa da haka to shi aka ci gaba da sallah daidai ku ko mutum biyu ku sadu su sallah amma ba dai a masallaci manzon Allah ya wuce gaba ya musu limanci ba akan haka manzon Allah ya rasu zamanin sayyidina Abubakar shekara biyu da wani abu haka aka yi zamanin sayyidina Umar ya zo farko farko haka sai wajen ran sayyidina Umar ya shigo masallaci kamar yadda Imam Malik ya rawaito a cikin mawata da wasu malamai wata na sayyidina Umar cikin dare ya shiga masallacin manzan Allah sai ga mutane wato jama'a daban-daban suna sallah wani mutum biyu wani mashi kadai yake sallah wasu mutane uku suke sallah to sai na Umar ya ga haka sai ya ce ai ya kamata a wato a sa liman daya yawa mutane sallah to shine sai ya umarci sahabin manzon Allah Ubay ibn Ka'ab da shine yana daga cikin waɗanda suka shahara da karatun Alkur'ani Ubay ibn Ka'ab sai na Umar ya umarce shi yawa mutane limanci a jam'i sai aka dawo da abin da manzon Allah ya fara ya bari me yasa sai na Umar ya dawo da wannan yanzu sai na Umar sabon tsari ne ya kawo koko ya raya abin da manzon Allah ya fara ne ya raya abin da manzon Allah ya yi manzon Allah ya raya wannan abin amma ya bari saboda gudun kada a farlantawa jama'a sallan tarawihi zama ba su iya ba wannan illar kuma da rasuwar manzon Allah ta kau tunda bayan manzon Allah babu wahayi babu wata shari'a da za a kawo za a shar'anta mutane saboda babu wannan illar sayyidina Umar sai ya sa Ubay ibn Ka'ab a yawa mutane limanci daga nan kuma aka ci gaba da yin sallah a masallacin manzon Allah jam'i da kuma sauran masallatai na kasashen musulmi har zuwa ila yau na hada har zuwa yau an gane wani ya halatta a yi sallan tarawihi a cikin jama'a a masallaci ko ba a masallaci ba ko a musalla ko a gida ya halatta a yi sallan jama'a a yi sallan tarawihi a cikin jama'a sai malam yake cewa ومن sha'a wanda ya so qama fi baitihi ya sallan tarawih a cikin a gidansa wa huwa ahsanu shi yafi falala amma gawa liman qawiyat niyyatuhu ga wanda niyyarsa ta yi karfi mana yana da nishadi zai iya yi wahdahu shi kadai malaika wa liman qawiyat niyyatuhu ta yi mutum ce bari ni kadai zan yi sallah a gida sallar tarawih a gida ni kadai amma ya koma gida ya sallar isha'i tare da jama'a shi ni zan koma gida in yi sai ya gida kuma ya shagala da wani abu ya zama ba zai iya ba ko ya yi bacci fallala ta kubce masa to sha sama yake kawowa yake kawo wannan kaidin liman qawiyat niyyatuhu wahdahu ga wanda zai iya yi sallah shi kadai to yayi ta a gida ya fi falala a gurin malikiya da kuma mazhabar shafi'iyya kuma akwai sharadi na biyu da malaman mazhabar suna kawowa a nan malam bai kawo ba mai ashmawi ya kawo ko mai sharadin idan lam tu'attal al masajid idan idan ba za a bar masallatai ba wanda zai sallama in kowa zai ci zai sallah shi kadai a gidan shi aka zo lokacin tarawih masallatai ba kowa kowa yana sallah a gida to wanda ba a san wannan idan aka samu wasu suna sallah masallaci to wanda zai iya ya sallar tarawih a gida shi kadai a gurin malikiya ya fi falala a nan ba magana halacci ake magana ba wanne ya fi falala in ka ga dama ka yi a cikin jama'a in ka ga dama kai kai kadai a gida duk yayi amma wanne ya fi lada a gurin malikiya idan ka samu sharadi guda biyu a gida ya fi falala idan kana da niyya ga kwara za ka iya iya kana da nishadi sharadi na farko sharadi na biyu idan ba a kauracewa masallatai ba an gani ko wannan shine mazhabar shafi'iyya a daga cikin sun kafa hujja da dalilai a daga cikin su hadisin zairu bin sabit wato shi ma dai a Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa mutane sallah suka bi shi sai kuma yake fitowa da ya fito a hadisin zairu bin sabit manzan Allah ke cewa na san da zaman ku a masallaci to amma fasallu ayyuhan nas fi buyutikum ya ku mutane ku yi sallah a gidajenku fa inna afdala salati sallah mafi biciya salatul mar'i sallar mutum fi baiti a gidansa illa al-maktuba banda sallar tafarilla kuma anan manzo Allah bai ware sallar tarawihi daga sauran salloli ba kamar misali yanzu rakawoyi da ake bayan sallar azhar ko wanda za a yi bayan sallar isha'i rawatib an fi son mutum ya aina a gida domin za Allah ce kada ku mai da gidajenku kaburbura ku yi sallah gidajenku ma'ana wace sallah yake nufi sallah ta nafila ku yi farilla a masallaci nafila ka je ka yi a gida kamar da ka raya masallaci kuma ka je ka raya mai gidanka an fahimta to shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su sallah wadda ta fi lafalala ita ce sallan da mutum zai yi a gida ban da sallah ta farilla ta wannan ita ce hujja na malikiya da suka ce a yi sallah a gida ya fi falala wasu malamai ko suka ce a a yi sallah a masallaci ya fi falala wannan hadisin suka ce hadisin da yake cewa a yi sallah ta nafila a gida ya fi falala su a fahimtar su suka ce banda sallah ta tarawihi duk wata sallah ai sallah ta nafila a yi ta a gida ya fi lada sai dai sallar da dalili ya nuna cewa a yi ta cikin jama'a ya fi an gane a baban da haka nawafilul mutlaqa a yi su a gida ya fi falala to sai dai ban da sallah ta tarawihi wannan ita ce a fahimta su suka ce sai na umar ya zo da ya raya wannan sunna ya sa musu liman za a yi sallah cikin jama'a kuma sahabbai gaba daya suka yadda da wannan inda ce kowa shi ya yi kadai kowa shi ya yi sallah shi kadai ya fi falala to da sai na umar ya kyale su an ci gaba da sallah kowa jama'a su yi sallah su kadai amma hada su da ya yi guri guda ya sa musu liman kuma sahabbai sauran sahabbai ba su yi masa inkari ba wannan ya nuna cewa wato sallah a cikin jama'a ya fi falala kuma sun kafa hujja da hadisin Abu Dharr wa man qama ma al-imami hatta yansarifa hatta yansarifa kutiba lahu qiyam layla duk mutumin da yake sallan tarawih tare da liman har aka gama sallah to za a rubuta masa yayi tsayuwar dare gaba daya to wannan hadisin yake kudaitarwa yana kudaitar a a sallah a cikin jam'i to amma hadisin da manzo Allah ya ce fa inna afdala salati salatu al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba da wannan hadisi man qama ma al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyam al-layla wanne yafi dacewa da mahallun niza wanne yafi fitowa fili wajen fitowa fili wanne ya fi fitowa fili hadisi ɗaya yake cewa fa inna afdalus salati salatul mar'i fi baiti illa al-maktuba da kuma wani hadisi man qama ma al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyam layla kun ga anan wannan hadisin hadisin Abu Dharr manzon Allah ya fadi irin ladan da za a bashi ko ba ga kutiba lahu qiyam layla za rubuta masa ladar ya yi tsayuwar dare gaba ɗaya amma wancan hadisin ya sa iyaka fa inna afdala salati salatul mar'i fi baiti illa sallah ba fificiya ka bai sa kaidi ba kuna gane abin da nake faɗi yace sallah ta fi falala sallah wanda wanda take ba farilla ba in dai sallah ta nafila ce ka yi ta a gida ya fi falala hadisi nake cewa mun kama ma al'imami hatta yanzu da kutiba da qiyamul layla shi ma wannan akwai falala ba wai babu falala ba akwai falala to amma wannan ai ya iyakance falalar ai qiyamul layla za a rubuta maka ladar kai tsayuwar dare gaba daya amma wancan ce afdalu kawai ya tsaya bai sa iyaka ba a gane to alayi halde yana gari kowanne idan mutum ya ɗauka babu matsala magana ce ake magana wanne ya fi lada amma kowanne idan ka yi akwai alkhairi duk wannan yana nuna maka irin yadda malamai suke kwaɗaituwa wajen bayyana wa mutane abin da yake ya fi kamala sun samu lada mai yawa a gane kowanne idan ka yi dukkanin sun yi intifaki kowanne idan ka yi baka da matsala ka samu alkhairi amma wanne idan ka yi ka fi samun alkhairi ka yi to shine suke kwalaitar da mutane to Allah samu dace malam ke cewa wa kana salafu salih wato magabata na ƙwarai sun kasance salaf ma'ana magabata as-salih na ƙwarai don magabata ma iri ne aiko akwai na ƙwarai akwai wanda ke ma na ƙwarai ba to salafu salih magabata na magabata na ƙwarai ake ne galibi an kace magabata na ƙwarai ana nufin sahabbai wasu kace sahabbai da tabi'un da tabi'u tabi'i wannan wanda wannan wato qurun al-mufaddala wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida akan su khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalun thumma alladhina yalunhum mafi alkhairin mutane qarni mutanen da nayi zamani da su sune sahabbai kenan ثم الذين يلونهم sai waɗanda suke biye da su wato tabi'ai kenan thumma alladhina yalunhum sai waɗanda suke biye da su tabi'u tabi'ina to wa kana salafu salih masu sharhi suka ce anan salafu salih da ake nufi anan sune sahabbai yaqumuna fihi suna wato qiyamu ramadan suna sallar tarawih a cikin wata ramadan fil masajidi a cikin masallatai bi ishirina raka'atan da raka ashirin an gane kuma an rawaito daga sahabbai da yawa cewa sun yi wato sallaci raka ashirin din an samu wannan cikin kutubul athar irin su sunan albayhaqi da sauransu an rawaito daga sayyidina ali ubay ibn ka'ab ibn mas'ud kuma sayyidina umar an samu riwaya da yasa ubay ibn ka'ab ya sallace su aka ce sallah raka ashirin yake musu an gane ثم يوترون بثلاث sannan kuma suna wutiri da raka'a guda uku wutiri raka'a dai ne ko raka'a uku eh raka'a uku gaba da ce wutiri a an kace wutir raka'a dai ne ko ko raka'a uku sune wutirin a raka'a dai shine wutiri kamar imam ibn qayyim ya bayyana shafu'i na qiyamul layl sunan shi amma raka ɗaya da za ka yi za ka rufe kiyamun laili wannan wutiri sunansa amma raka a biyu shaf'i na ba wutiri ba ne shi yasa ake ashaf'u wal witir ake ta ba ashaf'u wal witir raka ɗayan nan shi ne wutiri amma ma ke cewa sun ma yutiruna bi talatin za su yi wutiri da raka guda uku a nan malamai suka ce masu shiri suka ce malam ya rinjayar da wutirin ne saboda matsayinsa amma wutir za ka ɗai biyu din nan shafi'i ne kiyamun laili abinda zai nuna maka wannan ai shi kansa malam ya ƙara bayani wa yafsiruna baina shaf'i wal witri bi salam suna raba tsakanin shaf'i da witri da me da sallama sai raka ashirin su kawo raka guda biyu su sallame sannan su kawo raka ɗaya wutiri su sallame to a nan su kuma yutiruna ma'ana ya rinjayar da wutirin ne saboda matsayinsa amma wutirin raka ɗaya ne an gane kuma sallo ba da zalika sannan suka sallaci suwa kenan as-salaf thumma sallu mana as-salaf ba da zalika bayan wannan bayan sun sallaci raka'a ashirin to yanzu sahabban ne suka sallaci raka'a ashirin daga baya suka dawo raka'a talatin da shida ko ko tabi'ai ne suka sallaci raka'a talatin da shida masu shirhi suka ce a nan ana nufin tabi'ai ne zamanin sahabbai suna sallar raka'a nawa ashirin ashirin da haka zamanin tabi'ai suka sallaci raka'a talatin da shida ban da shaf'i da wutiri an gane sun masallo ba da zalik sannan suka sallaci bayan wannan bayan raka ashirin da aka samu sahabbai suka yi sittin wa talatin raka raka talatin da shida ghairar shaf'i wal witir ban da shaf'i da wutiri ka hada shaf'i da wutiri zama talatin da nawa talatin da tara a gane malaman malikiya suke cewa kamar yadda sahanun ya kawo a cikin almudawwana suka ce umar dan abdulaziz ne yayi wannan a zamaninsa kusan yayi gwamnan madina ko umar dan abdulaziz kamar ya zama to khalifa aka ce a zamaninsa shine yasa a sallaci raka 36 maimakon a ashirin ya kawo wannan ne saboda ya sassauta wa jama'a in ana ashirin suna tsawaita wajen karatun alkur'ani amma da suka kara raka'a raka'o'i kuma suka rage mai wajen tsawaita karatu a cikin raka'a don a samu sauki an gane haka malamin malikiya suka ce kamar da sahanun ya kawo a cikin almudawwana wasu malamai suka ce a can kama umar dan abdulaziz ma an samu wasu sun sallace raka'a talatin da shida an gane imam malik a shi a karan kansa ya zabi 36 abin da ya fi so a sallaci raka 36 shafi da witiri zama 39 amma a mazhabar malikiya abin da sun jayar abin da ake so shine a yi raka 23 ashirin tarawihi guda uku kuma shafi da witiri imam ibn al-arabi dai daga cikin manya-manyan malaman mazhabar malikiya shi yana ganin cewa a tsaya a kan raka goma sha ɗaya ya fi falala irin ra'ayin shek muhammad nasiruddin al'albani an gane tumani kita wa kullu zalika wasi'un wa kullu zalika duk wannan dan ashirin dan da talatin da shida wasi'un ma'ana ja'izun ya halatta wa kullu zalika duk wannan dan wasi'un ma'ana ja'izun ya halatta kai ashirin da uku shafi da wuturi kai talatin da tara shafi da wuturi ko kai goma sha ɗaya ko kai goma sha uku ko kai arba'in kullu zalika wasi'un kuma wannan shine ra'ayin a'immal arba da almajiransu sallar tarawihi ba ta da iyaka sai dai kawai a'immal arba suna ganin cewa ashirin da ukun ya fi amma za ka yi ka ƙara za ka iya ka rage saboda suka ce wato ba wani dalili da ya ƙayyade cewa sallar tarawihi sai kaza hadisin na na aisha ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala ghairi ala ihda ashara raka'a suka ce wannan aiki ne bai nuna iyakan cewa inda manzon Allah da kaulinsa yace sallar tarawih raka goma sha ɗaya ne to kaga wannan ba zai yi wa ƙara ba amma wannan ta ba da labarin aikin manzan Allah wanda kuma bai nuna cewa iyakar tarawihi raka goma sha ɗaya kuma sun kawo hujja da hadithi ibn umar wanda buhari da muslim suka rawaito manzan Allah yana huduba sai wani mutum ya zo yace da shi kaifa salatul laili ya ake sallar dare sai maza Allah ya ce masna masna raka biyu biyu kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame kai tayi fa idza khashita subha idan ka ji tsoron asubahi zai keto sallar asubahi zai yi fa autir bi wahida ka kawo raka daya a matsayin wutiri kaga wancan aiki ne na manzon Allah wannan kauli ne na manzon Allah masna masna ma'ana ta ya zan yi sallan dare ka rika bibbiyu bibbiyu ba mai kenan ba iyaka raka bibbiyu za ka rika yi ba iyaka sha sa musu Allah ce idan ka ji tsoron asubahi misali yanzu idan mutum ya fara sallan dare karfe ukun dare ko karfe biyun dare mana zai ta yi raka bibbiyu kenan har zuwa mai lokacin asubahi kaga wannan zai wuce raka nawa zai wuce raka goma sha ɗaya an fahimta suka ce ba wani dalili ku kwara da zai nuna cewa sallan tarawih raka goma sha ɗaya ne kacin wai da wani ita ce fahimtar mafi yawan kusan magabata da manya-manyan malamai suka tafi a kai an gane to akwai wasu malaman da kalilan daga cikin malamai suka ce ba za a ƙara a kan abin da manzo Allah ya yi ba daga cikin su akwai imamu sana'ani mai subul salam kuma malaman da daga cikin malamai da suka shahara da ra'ayin cewa ba zai yi a ƙara ba a kan raka goma sha ɗaya shek muhammad nasir juna albani shi ma ba maganan ya fi falala yake magana ba bai halatta ba la ya juz kar ka wuce raka goma sha ɗaya in ka wuce kai abin da ke ba daidai ba an fahimta ba maganan wanne ya fi falala shi yake ba a'a bai halatta ba ka ƙara raka goma sha ɗaya saboda hadisin na na Aisha manzon Allah baya ƙarawa arkan goma sha ɗaya da cikin watan Ramadan ko wajen Ramadan kuma yake cewa wannan manzon Allah ya sa iyaka ne tunda a aikace mansa manzon Allah ya sa iyaka haka yake gani wanda da cikin dalilan sa yake cewa eh an rawaito cewa kamar da muka ambata kamar sayyidina Ali ibn Mas'ud da Ubay sun sallaci raka ashirin yace wajen isnadi yace isnadi ba su inganta ba ya rubuta littafi na musamman salatu tarawih ya kawo duk wannan bayanai a fahimtar sa asar da suka so isnadin su suna da rauni ba zai yi a kafa hujja da su ba kuma yace an samu asar mai inganci daga sayyidina Umar wanda Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta wanda Sa'ib ibn Yazid ya rawaito lokacin da sayyidina Umar ya sa a yi sallan jama'a ya sa ubai bin ka'ab da tamimu dari an ya koma bin nasi bi ihda ashira raka'a wannan riwayar ta inganta amma riwayar da take cewa sayyidina umar ya sa ubai bin ka'ab sallaci jama'a yawa mutane sallar tarawihi raka'a ashirin wannan riwayar bata inganta ba rikice ba wata riwaya da ta inganta daga sahabbai da da take nuna cewa sun yi sallar raka ashirin an gane amma gaskiya mafi yawan malamai a imal arba da mabiyansu da manya-manyan malamai na sunna na wannan zamani da ada suna ganin cewa babu iyaka babu iyaka ibn taymiya yake cewa a cikin majmu'ul fatawa was-sawabu abin da fi daidai anna zalika jami'ahu hasan baya kawo raka 23 ya kawo raka talatin da shida tare da shafi da witiri yake cewa an na zalika jami'ahu hasanun yana da kyau kama kad nassa ala zalika al-imamu ahmad kama inda imam ahmad ya nassanta akan wannan yayi bayani akan wannan wa annahu la yutawaqqafu fi qiyam ramadan la yatawaqqatu fi qiyam ramadan adadun babu wani adadi takamamme wanda ba za a wuce ba fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lam yu'akkid fiha adadin bai sa wurin adadi ba fa yakunu takfiru raka'ati wa taqliluha saboda haka ayi raka'o'i da yawa ko ayi raka'a kadan bi hasabi tuli alqiyam wa qisarihi gurgurdan yadda ka tsawaita karatu da kuma inda kuma baka tsawaita karatu ba in kana tsawaita karatu da yawa to ka tsaya raka goma sha ɗaya da goma ɗaya kuma wutiri idan ba ka tsawaita karatu to ka tsawaita raka'o'i in ka tsawaita karatu raka'o'i su zamanto me raka'a su zamanto raka'o'i su zamanto kadan idan raka'o'i suna da yawa karatun baya da tsawo an fahimta fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace domin manzon Allah da yasa raka'a goma sha daya kana yutilu alqiyama bil layli domin yana tsawaita tsayuwa ne manzon Allah wai sai har raka'a dai hadisin abdullahi bin mas'ud ya gama ya kama wannan bakara ko ya gama ya shiga ina ali imrana ya shiga raka dai to to kai ka zo karanta alam tara nasi kace manzon Allah ya karanta yayi sallah tarawih da raka 11 kaga gani akwai to to shine fikihun da malamai suka yi manzon Allah da ya tsaya akan raka 11 yayi ne ya tsawaita karatu to yau tsawaita karatun ya tsaya a madadin yawan mai raka'o'i an fahimta inda mutum zai tsawaita karatu ya tsaya raka goma sha da yafi saboda wannan shine koyi da aikin manzan Allah an fahimta kamar da na hadisin ya zo a hadisin Aisha ko kuma raka goma sha uku kamar da aka samu a hadisin Ibn Abbas cewa manzan Allah ya yi kiyamul laili da raka goma sha uku wasu malamai suka ce yana yin wakila yana yin wannan wata rana ne wata ran amma mafi yawa ayyukinsa sha ɗaya an fahimta to saboda haka wannan ba matsala ce da za ta za a yi rigima a kai ba shag muhammad nasir ibn albani fahimtarsa kenan dama dole kullum yi ukhudhu min qawli wa yutruk kowa da irin fahimtarsa kama kuma abin da aka aka gada daga aikin musulmi tsawon tarihin musulunci ana karawa ba ta kai ta a cikin raka goma sha ɗaya ba kuma fahimtar duk malaman a yi ma'arba na da manya-manya malaman hadisi manya-manyan nan a ce fahimtar su ba daidai ba ne sai in kalilin daga cikin malamai kaga abin yana da wahala idan mutum ya ce goma sha ɗaya ya fi falala babu shakka wannan zashin yana da ƙarfi amma mutum ya ce ba zai yiwu a ƙara kan goma sha ɗaya ba ba zai yiwu ba a nan ne zancen yana da nauyi gaskiya a ce ba zai yiwu a ƙara ba daga zahirin hadisin salatun laili masna masna ƙauli na manzo Allah an fahimta kuma abubuwa da yawa da yawa a wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi abin da ke baya umurtan al'umma abin da manzo Allah yana ba kowa zai iya ba ba kowa zai iya ba to shi hada shek muhammad nasir shek muhammad al-uthaymin muhammad ibn salih al-uthaymin kita bai kamata a yi guluwi ba ya zama wanda yana ganin goma sha ɗayan ya zama to wanda ya ƙara ashirin har kamar ya zama ɗan bida'a akwai masu wannan tsananin wannan ra'ayin kuma wanda yana ganin ya halatta a ƙara to ya ga wannan yana ganin cewa shi baya so ya ƙara ya gan shi kamar ya tsananci ya fita daga addini kowanne da dalilinsa an fahimta to kana gani kai ka fi gamsuwa da kai raka goma sha ɗaya kai riko da wannan amma ka tabbatar da cewa za ka yi karatu irin na manzan Allah ko kusa da na manzan Allah kai ma idan ka ɗauki raka goma sha ɗaya za ka irin na manzan Allah amma ka karanta alamta da wannasi har yanzu da saura sunnarka rabe-rabe ne baka irin na manzan Allah ba ko ba ka bane tun da dai ba ka ci a irin na manzan Allah ba to za ka irin na manzan Allah ka tsawaita karatu in ka dauki raka goma sha ɗaya baka tsawaita ba baka irin na manzan Allah ba inda manzan Allah mai ce sallu kama ra'aitumuni kama din nan kamar yadda nake yi ya shafi kabbara ya shafi karatu ya shafi ruku'i ya shafi sujada duk abin da yake cikin sallah ya sun shiga ciki kai ka ɗauki adadin amma ka bar saura kai ma baka cika sunna ba shi yasa fahimta fahimta tana da muhimmanci ai wanzu Allah bai kara kan goma sha ɗaya ba eh bai kara ba kai ma kasa ka goma sha ɗaya amma karatun ka irin na manzon Allah ne to shi yasa magabata suka fahimci raka goma sha ɗaya ba iyaka ba ne kamar da ibn taymiya ya ce idan suka tsawaita karatu suna rage raka'o'i idan sun tsawaita karatu suna rage raka'o'i amma idan ba sa tsawaita karatu kuma suna ƙara ne rako'i an fahimta shan muhammadu nasu albani shi kansa cikin littafin ya kawo ya ce ni ga ra'ayina bai halatta ka ƙara kan raka goma sha ɗaya ba amma wannan bai sa ina ganin waɗanda suna ina ganin ya halatta su a ƙara a matsayin 'yan bida'a ba ba na ganin su a matsayin 'yan bida'a ijtihadi ne suka yi fahimtar su ne da dalilin su amma ni ban gamsu da ra'ayin su ba haka yace baya ganin su a matsayin cewa yan bid'a ne sun saba wa sunna to wannan nasiha ce ga matasa a riko da sunna amma a san inda za a yi riko da sunna ba tsanantawa ita kanta sallar tarawih ma gaba ɗayan ta me matsayin ta ne eh mustahabi na amalikiya a gurin sauran malamai suka ce in ma ramadan gaba daya ya wuce ba kai sallan tarawih ko raka ɗaya ba kana da zunubi ba ka da zunubi to me abin rigima a ciki duk shekara ana maimaita wannan tambayar malam ya halatta a yi tarawih sama da raka ashirin malam ya halatta a yi abin bai kai haka ba an fahimta to Allah sa dace sai malam yake cewa ويسلم من كل ركعتين yake cewa idan mutum zai sallah sai ya sallame in ya raka guda biyu in ya sallan tarawih a raka guda biyu a sallame saboda hadisin salatul laili masna masna wa qalat aisha radiyallahu anha ma zada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ramadana wala fi ghairihi ala 12 rak'atan ba'daha al-witr to ba malan ya kawo aikin magabatan sahabbai ya kawo aikin tabi'ai to kamar tambaya akai masa to to manzon Allah ya yayi kam sai lokuna manzon Allah wa qalat Aisha Aisha tace radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda ma zada rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai kara ba fi ramadana a cikin wajen ramadan wala bi ghairihi ko a wajen ramadan على اثنتي عشر ركعة أكن ركعة قوم شابيو بعدها الوتر بان ركعة قوم شابيو سيتشكى دا وتري أما وانا لفظين أبل يزوى سكي بخاري دا مسلم بعد وانا لفظين يزوى منكر أن تقول ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشر ركعة والنشيني أبل إشهارة لك حديث عائشة ضد cewa an samu riwaya daga nana Aisha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil layli 13 raka an samu wannan amma ba da siga da malam ya kawo ba an gane domin wani sa'ili malaman fikihu suka yi dan tasarrufi wajen hadisi an fahimta abin da shahara daga Aisha ma kana Rasulullah yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 raka kamar da muka yi bayani kuma an samu wata riwaya har wala a cikin Bukhari da Muslim take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salli bil layli 13 raka yana sallatar raka 13 a cikin dare to kaga a zahirin ka duba wannan riwaya ta ci karo da riwaya da fadanta baya tsara kan me raka to shine malamai suka tattauna wajen hada tsakanin hadisan nan guda biyu suka ce na Aisha wani sai da takan lissafa da raka'o'i guda biyu wanda manzon Allah yake fara sallan dare da su wanda ba tsawaitawa kamar muqaddima rak'atayn khafifatayn ya karanta surori ayoyi ya kawo raka'a guda kamar muqaddima shimfida daga nan sai shiga kiyamul layli ya fara tsawaitawa to da take raka goma sha uku nan ma'ana ta lissafa da raka'o'i guda biyu wanda manzon Allah yake bude kiyamul layli wasu malamai suka ce a'a ta lissafa da raka'a ta fajir ne domin an samu riwayo da suke cewa tana sallar raka'a goma sha uku har da raka'a ta fajiri a cikinsu alayi hal dai wannan riwaya wadda aisha allah kara mata da suke cewa manzan allah ya kiyamun laili raka'a goma sha uku fassara guda uku malamai suka yi fassara ta farko ta lissafa da rakawai guda biyu wanda manzo Allah ke bude kiyamul laili da su ko kuma ra'ayi na biyu ta lissafa da rak'ata alfajr ko kuma wata ran kilaye haka kamar da yake hadisin ibnu abbas mai yazo a ibnu abbas yake cewa manzo Allah ya sallaci kiyamul laili raka'a goma sha uku saboda haka wannan riwayar bata ci karo da wancan riwaya ba domin a ka'ida ta malamai riwayoyi guda biyu a zahirinsu sun ci karo da juna kafin a rinjayar da wata riwaya akan wata riwaya za a yi kokarin mai a hada su aljamu aula min tarjihi an bayyana da wannan mun gama babun azumi babu na gaba babu na gaba shine babun itikafi gama galibi itikafi tare da azumi suke tafiya idan Allah kai makaratu na gaba za mu shiga babun itikafi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ya rasa gaba ɗaya abinda muka faɗa zama da kuskure Allah ya fi mana gaba ɗaya mu Allah ya ba mu ilimin amfani Allah ya ba mu zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk